نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي بعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatu a littafinmu na nabiyun rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna karatu ne a fatahu makka ko kuma mun karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin makka har ma ya shiga masallaci mai alfarma na makka kuma ya yi dawafi a ɗakin ka'aba bayan ya rushe gumaka aƙalla ɗari uku da sittin suke kewaye da ɗakin Ka'aba. Ya sa a buɗe mar cikin ɗakin, sallallahu alaihi wasallam. Da aka buɗe kuma ya ga cikin ma akwai gumaka. Ya yi umarnin a fito da gumakan a karerayar su. Aka yi haka, kuma sai ya ga an yi mutum mutumi na annabi Ibrahim da kuma annabi Ismail cewa wai suna yin abin da ake cewa neman sa'a, neman cin nasara ta hanyar al'azlam. wani nau'in camfi ne na jahiliya manzo Allah ya ce hakika duk mutane sun san cewa annabi Ibrahim da kuma annabi Ismail ba su aikata wannan abin ba ƙarya aka musu za mu tashi nan da yake cewa wa qala Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala min fatahi min ala makkah ala rahilatihi murdifan Usama bin Zaid وما هو بلال ما هو عثمان بن طلحة من الحجبة عبد الله بن عمر Allah ƙara musu yarda shi da mahaifinsa dukkan su sahabban manzon Allah ne yana ba mu labarin yadda manzon Allah ya shigo garin Makka da kuma shigar manzon Allah ɗakin Ka'aba yake cewa manzon Allah ya fuskanto ya doso garin Makka sallallahu alaihi wasallam a ranar fatahu Makka min a'ala Makka ya shigo ne ta hanyar take sama ma'ana hanyar kan tudu ta garin Makka ala rahilatihi akan dabbarsa yana kan rakumarsa murdifan Usama bin Zaid yana dauke ya goyo Usama bin Zaid ma'ana ya hau dabbar sai kuma dauki Usama bin Zaid ya saka shi a bayansa suna kan dabba ɗinkin wanda an san wai Usama ba shine babansa Zaid bin Harisa manzo Allah yana kaunarsa yana son shi farkon musulunci ma har ana ce masa Zaid bin Muhammad saboda asalinsa bawa ne nana na Khadija ita kuma ta bawa manzon Allah kyautarsa shi kuma ya yanta shi sallallahu alaihi wasallama shi kuma daga zuwa manzon Allah matsayin annabi ya shiga musulunci sai annabi rike shi a matsayin kamar da a wurinsa har ya ma ya shelanta wa Laraba Qurayshawa saboda a datan lokacin jahiliya idan mutum ya riki wani wanda ba shi ya haife shi ba saboda kauna da yake wannan yaron sai zo shelanta mutane cewa daga yau wani ya zama ɗana zai zama kamar ni na haife shi zai ci gado na in na mutu zan ci gadonsa in yarsu na fata an gane mazalla ya yi haka game da zai dubi ni harisa saboda yake ƙaunarsa har daga baya iyayen zai suka ji labarin cewa ɗansu yana gari kaza a matsayin bawa suka nuko gari suka bar gurinsa suka gan shi ya gansu ko bayan sun zauna tsawon kwanaki kuma suka nemi manzon Allah ya saida musu shi tunda ɗansu ne Allah ce ba magana su ke tsakaninmu da ku ku je ku tambayi zaidu idan yana son tafiya da ku ya tafi kawai kayansa dan ɗa ne ba bawa ba ne ku za ku tambaye shi zaɓi tsakanin ni ko ku shi kuma saboda kyakkyawan hali da ya gani na manzon Allah jin daɗin zama da shi sai ba iyayensa ƙuri cewa a'a su yi haƙuri shi zai ci gaba da zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyakkyawar mu'amala har manzon Allah ya shige mar gaba aka ba shi auren Zainab bintu Jahash wace kuma ata ita yar uwar manzon Allah suna da alaka da manzon Allah ba Qurayshiyar dangi ce shi kuma gashi kaga bawa ne ma asalin sa wanda akwai wani nakasin a tare da shi a ganin su tun da lokacin jahiliya ce amma saboda matsayin manzon Allah ka ba shi auren Zainab bintu Jahash hasimin dangi ko kuma daga baya zama bai daɗi ba saboda Allah ƙaddara kunci da yawa haka kuma suka rabu daga baya manzon Allah ba shi umarnin cewa shi Allah ya aura mar Zainab tare da cewa wa ya sake ta shine Zaidu ana ta masa bin Muhammad ma kafin musulunci ya mai da shi kamar ɗan da ya haifa ina ba ta gane saboda Allah ya kashe al'adar cewa duk ɗan da ba ga ta haife da cikin ka ba to ba matsayin ɗan ke ke na zutsun tsatso ba zai zama ɗan yayanka ɗan kaza ɗan kaza ɗan kaza akwai hukuncin da zai bambanta tsakaninsa da ɗan da ka haifa da cikin ina fata an gane to wannan yasa haja manzala na kaunar zai bin harisa kuma da yazo haifi da usama sai manzala ke kaunar dan nasa da shi ma ke kaunar sa take ce masa wai shi zai usama wato wadda manzon Allah yake son shi kuma yake son mahaifinsa yana da matsayi mai yawa a gun manzon Allah yana kaunar sa yana kodin da zama da shi da haka fito maka ya goyo shi akan dabbar sarakumarsa suna tare da shi ya fuskanto garin maka ya ce ma'ahu bilalun suna kuma tare da bilal bin raba wanda an san wa bilal ko asalinsa dai shi ma bawa ne kuma baki an ce ma dan kasar habasha ne baki ne shi ne ya musulunta na farko a cikin bayi wanda ba ya'ya ba sa cikin kangin bauta amma ya musulunta ya jure wa bala'i da wahala na mai gidansa saboda ya shiga musulunci aka mar nauyin azaba iri-iri daga bayan manzon Allah ya tambayi masahabbansa cewa waye a cikinku zai iya zuwa ya siye bilal saboda bala'in da ake mara yayi yawa a fidda shi rana a cikin sahara a ɗaura mata dutse a cikinsa ba ci ba sha ya galabaita a cikin ranar sahara shi kuma cewa ke ahadun ahadun ahadun ma'ana Allah kaɗai Allah ɗaya ne tallin tal babu lata babu nau'in bala'i ba da ba a masa wani lokaci kuma ɗaukar abinci mai mai da yawa kamar man shanu a zuba sha abinci a ba shi ya ci saboda ya kwambace abinci ba a ga damar cin dole cin koshi zai ma kuma sai ana shi ruwa idan bala'i amma ya jure zala ce waye yake da sarari ya zai ce bilali mana ya fita daga wannan bala'in da ake masa sannan abubakar ya zai ce mai gidan bilalu ina so ka sai da mini bilal ya martinikin area misali ya ce maka miliyan ɗaya sai ta masa miliyan goma ce ga kuɗin kuma yanzu ce manzan Allah Bilalu ya zama ɗaya manzan Allah ba na buƙatar ya zama bawa na ya min hidima na ‘yanta shi na ba ta gane ya sa manzan Allah ba ya mance alheran da ta zaba ya yi a musulunci ya sa ke faɗa lokaci ce wallahi babu wata dukiya a duniya da ta amfane ni irin amfani da dukiyar abubakar ta muni domin ya ba da dukiya an raya musulunci a lokacin da ake tsananin buƙatar dukiyar babu wani da bayar dinki an ba shi ba lokaci ina ba ta gani to haka sai dan to bilal shi ma ina da kaunatuwa a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga a wannan zuwan gashi da abu ne mai girma fatahu makka amma sai dauko usama ya goyo shi ya dauko kuma bilal suka tafi tare da shi za su shiga dakin ka'aba ya ce wa ma'ahu usman bin dalha tare kuma da usman bin dalha wanda shi a lokacin ba ma musulmi bane amma makullin ka'aba a hannunsa yake saboda tun a zamanin jahiliya akwai masu kula da Ka'aba su dangin gidansu so suke rike da makullin kofar ɗakin Ka'aba a buɗe a shiga suna buɗewa a zamanin jahiliya ranar Litinin da kuma ranar Alhamis ana kuma zaɓen mutane ɗaiɗaiku suna shiga ɗakin Ka'aba kamar da har yau har gobe duk wanda yake da wani kima ko wani abu da hukumar su da ta ga cewa ya cancanta a buɗe mar Ka'aba sai ga an buɗe mar ya shiga na fata an gane haga da san kamar wanda na daya a karatun Qur'ani na duniya to suna bude mai a saka shi a ciki da kuma wanda shugaba na wata kasa ta musulmi in yana da wannan kimar abun su sai su bude mai shi ma ya shiga da ba ta bari kanuwa ba iya abin da za a mani kima kenan ka je Saudiya a bude ma ka aba a saka ka shi haga wata daraja ba ce ko to Allah sa mu shigo taron ko yawa Allah sa mu shiga amma ka kwantar da hankalinka ko baka shiga ba idan ka je aikin haji ka yi kokari a cikin aikin Ka'aba a kowane guda ka zama da katanga haka daga kudu kusurwar kudu an yi wani shafin katanga an kewaye tana da kofa daga barin yamma to in ka samu ka shiga cikin gurin ka zo ka dabda ɗakin kai sallah ka shiga cikin aikin Ka'aba domin asalin gurin an rage ginin ɗakin Ka'aba tun zamanin jahiliya to duk wanda ya shiga gurin yayi nafila a wannan ke da dabda ɗakin Ka'aba kamar kai ga cikin ɗakin ne kai kaga sai mutum ya gode Allah ko kai ka shiga ba san sirrin ba ko to ka je umara sai ka samu ka kutsa da ƙarfi ka je ka samu ka yi sha Allah Allah ba da iko eh ina fata an gane yake cewa min al-hujaba su san bin dalha na daga cikin masu kular ɗakin Ka'aba a lokacin suna ta taho da shi hatta ana ta fil masjid ya shigo masallaci da taguwarsa sai duk da taguwarsa a cikin masallacin fa amarahu an yati bil mafati yace usman bin talha ya kawo mu kullan ɗakin Ka'aba wa dakala rasul sallama wa hu usama wa bilal wa usman yace wa shi usman bin bin talha ya dauko mu kullan ɗakin Ka'aba din tunda yanzu manzo Allah ya shigo garin Makka shine shugaba a Makka kowa ya sallama ba wani jayya ko aga sai ya dauko mu kulli ya buɗe ɗakin Ka'aba to a karamci na manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallama duk da yanzu kamar an ci a yaƙi ne amma bai walakantar da Usman bin Talha ba yace to mu shiga tare da kai kuma yace a rufe kofa da manzo Allah ya shiga Usama bin Zaid da Bilal sai kuma shi su hudu kenan sai ta rufe kofa sallallahu alaihi wasallam yace wa ma hu Usama da Usama wa Bilal da Bilal wa Usman da Usman fa maka safiha naharan tawilan Allah ya zauna a cikin daki har tsawon yini guda ma'ana ya jima a daki sallallahu alaihi wasallam sun makaraja sannan sai fito fastabaqan nasu yana budewa za a fito sai mutane sahabbai kenan suka taho suna gaggawa rige-rigen zuwa bakin kofa dan a ga mai manzon Allah zai ce kuma me yayi sallallahu alaihi wasallam suka taho cikin gaggawa da rigegeniya wa kana abdullah bin umara awwal man dakala sai zan ce cikin wanda ya fara zuwa dab da kofar ɗakin Ka'aba cikin mutane shine abdullah bin umar shi kuma san tarihin sa ko shi mutum ne da Allah saka masa tsananin ƙaunar manzan Allah da kuma kula da duk wani abu da manzan Allah yi in ya ga manzan Allah ya abu shi baya tambaya kawai sai yayi saboda tsahabar yake biyayya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rauka ga cikin su sai shi ma zo shi Abdullah bin Umar kenan falamma da tala ina miki ko na tsallake ni yace ko wajen bilalan yana zuwa sai san bilal wara albab ya gan shi a bayan kofa tsaye qa'iman yana tsaye fa sa'alahu sai tambaye bilal shi abu da ke bukata a ina manzon Allah ya sallah a cikin dakin nan shi abu da ke so kenan dan shi ma ya samu shiga idan dai gurin ya sallah haka ne asalin biyayya wa manzon Allah to shine abin da yan bid'a ba su gane ba ina fata an gane asalin faudar manzon Allah shine kai biyayya ga manzon Allah duk abin da ya ce kai kai kokarin aikatawa abin kuma da ya hana sai ka hannu to shine asalin kaunar manzon Allah alqazi ya da littafin ashfa da ya taro tarihin manzon Allah da siffofinsa da duk wani da hawo manzon Allah sai yake magana kan cewa wa alamatu muhabbatihi yata ittiba'u sunnati yace alamar kai kana son manzon Allah shine a samu kana bin sunnar manzon Allah a komanka komai in za ka yi yaya manzon Allah yayi yaya yace ayi to shi ne alamun kai kana son manzan Allah ba wai ka taho kana yawo akan titi kuma ku duba wani rashin tausayi na 'yan bid'a fa ka san duk duniya ba wanda yake kimanta dan adam sai wanda yake bin sunnar manzan Allah saboda manzon Allah ya karantar da mu cewa ko yaki ake na jihadin gaskiyar musulunci ma ba a kashe mata ba a kashe yara haka manzon Allah ya ba su cikakken yanci da kariya kuma ya karantar da mu abubuwa da yawa a gurin tausaya wa yara har yi hadisi yake cewa laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham sagirana baya tare da musu manzon Allah duk wanda baya girmama manya a cikin mu kuma baya tausayin kanana yara kenan ina ba ta gane lalla ka dauki yaro yana masa wasa ya daga shi har yaran to yaron zai mar fitsari har a kirjin sa sallallahu alaihi wasallam amma ba zai jefar da shi ba ba zai zagi mamar tashi ba ba zai wulla mata danta ba sai ce a kawo ruwa sai zuba ya ɗauki wani har ɗauki wani banan gaba ya mara fitsari a cinyoyinsa ya mara a ɗakin ko ina yana wa ɗaukan yara ya ɗauki yaro sun bace shi yana za a yi kabar sallah sai ga jikarsa umaima yar gidan zainab yar manzon Allah jikar manzon Allah ce ta taho kaga yaro karami ya tafiya ai fa'ida shi ko zalla sai zaka tar an fayi kama ya dakatar ya je ɗauko ta ya ɗaga ta sama ya rike ta a hannunsa ya sumbace ta aka kabbara kuma rike ta ya ce Allahu akbar kuma ga ta a hannunsa sallallahu alaihi wasallam ana karatun sallah aka gama karatun tsaf zai yi ruku sai ya ajiye ta ya yi ruku ya dago ya sujuda ya dago kuma sai ƙara ɗaukan ta ya riƙe ta har aka gama sallah sallallahu alaihi wasallam sai nuna maka me tausaya wa yara ƙanana alamin imani ne wani daga cikin mutanen kawai ya zo masallacin mazalla ko gidansa ya gaga mazalla na tare da yara ƙanana ya ɗauka Allah sai da na Hassan sai da na Husaina musu wasa irin na abin kaka da jika ya ɗaga su ya aje su sai mamaki ya ce ya manzan Allah kake ɗaukan yara kake wasa da yaro kake sumbatar yaro ya ce eh mana ya ce aini ina da waɗannan sun fa guda kaza ban taɓa ɗaukan kuɗi a cikinsu ba to yaya zan yi da kai in an cire tausayi a zuciyarka mana rashin ɗaukan yaro ka kula da shi alamun ne ba ka da tausayi manzan Allah zai yana da yawo mutane nasiha ba adadi daga cikin abin da ya nasiha ma na ƙarshe na ƙarshe yake cewa as-salatu as-sala kuma malakat aymanu ku kiyaye sallah ya ku al'ummata kuma ku tausaya wa matan da kuke rike da su a gidaje da yaran ko amma dan bid'a sai ji gingimo matarsa duk wannan yawan tana rana tana ihu tana tafiya wai kuma ce addini yake inda Allah ya ce mu ya gaya mana cewa wa karna fi buyuti kunna ku ajiye mata a gidajen ku mutunta su ku ciyar da su ku tufatar da su ku ba su kuɗin kashewa ko ka ba ta kuɗin katin waya ma duk sunnar manzon Allah ne saboda kyautatawa ne ai amma sai ta fita ta yawa kan titi da ƴaƴansa ƙanana suna shan rana suna yi wahala wai kuma ce kaunar manzon Allah ce wallahi ƙarya yake manzon Allah manzon Allah ya bara'a da su wallahi asalin matan mu za su ne ahlus sunna wal jamaa ku kiyaye matan ku ko Allah ji kan Muhammadu Buhari ko yace ku kiyaye matan ku haka yace ba ku rike amanar matan ku afwan haka yace ku kiyaye ƴaƴan ku ku koya musu sana'o'i ku mutunta matan ku wannan shine musulunci kuma duk wanda kage yana walakanta mace to alamar mutumin banza ne ba mai kimanta ƴa mace sai mutumin kirki sai ahalin sunna yasa sunna ce ka mutunta iyalinka ka mutunta kannanka mata ka mutunta ƴaƴanka mata zai ta hadisai da yawa akan cewa duk wanda Allah ba shi ƴaƴa mata ko ƴaƴansa ko kannan shi ya kiyaye su ya mutunta su ya ba su tarbiyya har ya aurar da su ya ce kunna lahu sitra minan nar ba zai shiga wutar jahannama amma sai ya dauki daure su ba amma ka zo kana yawo malam da matanka akan titi da ƴaƴanka dan zama zan da ma ƴan mata wai kana wai wai wai shine san manzon Allah wani ai kari aka manzon Allah in haka ne san manzon Allah ai ba za a karatu ne zama haka ba kuma kenan Allah ubangiji ya shirye da mu to da dan abin shine mutum ba zai gane dadin sunna ba wallahi sai ya ga sunna ran da ya shiryu zai gane cewa kai da ya tuci kansa da ya sha wahala ba abin da ya fi daɗi a duniya kamar bin sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ganin mazala yake cewa yake cewa to shi Abdullahi dan Umar yake tambaye tambaye Bilal yace ya Bilal ko ina yake yace ayyuhu sallallahu sallama a ina manzan Allah ya salla a cikin ɗakin nan fa shara lahu ila al-makan alladhi salla fi sai nuna masa ce can ga gunda manzan Allah yi a wani hadisi yace tsakanin umudi guda biyu akwai umudi kamar fila kenan akwai filar aikin kaba cikin ta inda ai rufi ne kamar dakin dama kuma ko yanzu ma haka ne yace to tsakanin filoli guda biyun nan a nan manzon Allah ya yi sallarsa daga nan Abdullah dan Umar har ya mutu bar duniya duk shekara sai ya zo aikin haji kuma sai an bude mar Ka'aba kuma sai ya shiga kuma sai ya salla a gurin saboda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana ibnu Umar kullama da kala al-Ka'aba Abdullahi dan wanda kasance dillan da ya shiga cikin Ka'aba yamshi sai ya shiga ya sai ya shiga shiga tan ciki ko ya badala waje yi hatta ya da kala har sai ga tan ciki inda aka nuna masa manzon Allah yayi wa yaj'al al-babu qabla zaharihi sai fuskanci kofar dakin wa yamshi hatta yakuna bainahu bain al-jidar al-gharib ko nayi qabla wajhihi qariban min sa'atil adra'in fa yusalla yace har sai ci gabar tafiya sai ya zo dabda bangon ɗakin kabin da yake gabansa dusu a kare da bangon ba zira'i uku to sai tsaya a daidai nan sai sallar nafila raka a na fata an gane saboda anan aka ce masa manzon Allah yayi sallah daga sai ya kiyaye gurin har ya koma ga Allah in ya shiga to sai ya sallah a gurin daga kuma idan Allah maka sura ya maka wani lutufi wata da ka ji Ka'aba to sai kai nafila raka a biyu a ciki ina ne yace fa sallah ya sa ina ko ya tawakkal makanan ladhi asbarahu bilal sai sallah yana fatan ya dace da gurin da bilal ya masa ishara cewa anan manzon Allah yayi yace ko annabi sallama sallafi walaysa ala ahadin ba'sun malaki cewa babu laifi akan mutum an yi salliya fi ayi tawjihil baiti sha'a in ya shiga cikin ɗakin Ka'aba duk inda ka kalla kai sallah da dai ne misali ba Ka'aba ta kalla sallah ba to in ka ga cikin Ka'aba da za ka kalla kun ga da yake ba yau to in ga ka ka dauka cewa masallacin nan da cikin Ka'aba to kana shigowa daga dama ka kalli nan daga dama ka kalli nan din da ka kalla kai sallah yayi saboda ka kure komai ne ko an ba da labari wai wani ya je aikin haji sai ga an yi ka san ku a cikin ka'aba ga daga asirin masallacin in za ka kuri ake yi sabon masallacin ka'aba kuri ne sai ga nan ba haka za a yi ba layi layi daya biyu a su kan ba haka bane to ga ɗakin a tsakiya kawai kewa ɗakin ake za a yi rawun ne kawai haka sabon yake sabon farko ya gama na biyu na uku haka ake da tafiya har a gama cikin masallacin a fita waje da ya zo za a gan shi a wannan farfajiyar ga ka'aba a gaban sai ga an yi saukuri ta tsaf ya mun don ƙarshen gabar ya ta ga ashi ya saba a nan na raka sake sallah ta ta gabar za kalla har ma ka je wata ɗanguwa kanka ya kulle kake sallah haka ta kai ba nan ba ne gabar haka za ta yi maka ta haka san da mu muna yamma da da saudiya kalan kalkalmi ne gabar amma da ita kuma gabar da ita fa shi kuma yamma zai kalla da hidda da ya ga ko an yi sauye ga ko ina ikon Allah ya mun do karshen gaba eh don in ka shiga dakin Ka'aba sai yake sallah duk inda ka fuskanta ya halatta yace summa darna sallallahu alaihi wasallama fil bait sannan manzo Allah sai yake cewa ya a cikin dakin ya kai ya kawo wa kabbara fi nawahihi wa hamdallah ta'ala yayi kabbara a dukkan bangaren cikin dakin Ka'aba ma'ana ya je bangaren gabar yayi kabbara bangaren yamma yayi kabbara kudu yayi kabbara arewa yayi kabbara kuma ya gode wa Allah saboda a yau Allah ya yanta ɗakin Ka'aba ya zama da ake cewa ɗakin Allah to ɗakin Allah ne shi kadai babu gunki ko ɗaya a ciki haka tun zamanin jahiliya sun yi ɗakin Allah ne amma kuma sun matsare shi da gumaka kuma suna cewa wai su gumakan nan su za su faɗa wa Allah matsalolinsu su ne kamar mataimaka na Allah dan ba san waye Allah ba saboda ai jahiliya kenan ba san waye Allah ba sai suka ce Allah wai aiki ya masa yawa in ji su subhanallah wai aiki ya masa yawa in kana neman ruwan sama Allah kana neman arziki Allah kana neman kuɗi Allah kana neman ilimi Allah komai Allah Allah a hasa wai aiki ya masa yawa in ji su saboda ba san waye Allah ba sai daga cewa wa ma qadarullah haqqa qadri ai ba su ba wa Allah haƙiƙanin girman sa ba sun ba san waye Allah ba yanzu ba ya siffa ta dan adam yanzu ka samu gwamna ko shugaban ƙasa dole yana da me ministoci yana da me masu ba da shawara yana da me masu kaza da kaza saboda ba zai iya ba shi kadai to shi kuma Allah ai ba haka bane shi tsarin Allah ai ba haka bane ai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kullu yawmin huwa fi sha la ta'khudhuhu sinatun shi Allah haka yake eh ba ba gana to ai ne batan basiran ai batan basiran ah to azade suke da wanda a yau yake dauka cewa akwai wani ba Allah ba da shi zai fada wa matsansa ga Allah bambancin da wancan ne wani babin da za ka shi ba hoto ka zai liƙa sa ɗakinsa amma a rinhi cewa wannan hoton shi zai tsaya a gaban za ku ɗan wata waya yana roƙon na cikin hoton kasuwansa ba ya she shi wani ko ya malam wani ya sanya ji kaza ba haka suke ba ta da dai suke da wancan amma bambancin su suka ce ma na abuduhum inna ma yuqarribuna ila Allah zulfa haka suka ce ai suka ce sun san Allah Allah ne ba kuma suna wata gunki bane suka ce fa a sun riƙi gumaka ne don su su isar da su matsalolinsu gurin Allah. Ta da dake da wanda adadin zuri hoton wani a rigarsa ko a riƙe a tarbi ko ya manna a bango da ƙudurin cewa wannan ɗin shi zai kare shi daga faɗuwa daga cikin masifa shi zai samar saukar arziki ta ɗaya ne ai ba wani bambanci ai shi yasa idan mutum bai san tauhidi ba ya shiga uku ya zama ɗan wahala ya zama ɗan jidali daga mutum kamar ya waye amma an liƙa wa sarƙar hoton wani tsato ya liƙa a riga ya riƙe a tarbi ya manna a mashin ya manna a ɗaki to ya ka shiga uku ai Allah zai kankana da su kai malam gajere to Allah naka guda nawa ne ake ce gaskiya ne kuma ai Allah Allah ne kawai ko me yasa bai kauka daga hannu ya Allah ya ji ya sani kuma zai ma magani imanin ka kawai ya karfi kawai shi kenan ka huta Allah ta to haka manzo Allah sai godi wa Allah ya kuma kabbara wa ubangiji yana cewa Allahu akbar a duka bangarorin ɗakin gaba ɗayan su yace ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi yawmil birri wal wafa wal karami wal afu fi yawmil fatahil azam yace bari mu ji wata tattaunawa ko mu ɗauko a ɗauko mana samfarin abin da manzon Allah ya yi kamar kana gani da idanka ya ce a yaushe fi yamul birri a ranar da aka cika nagarta wal wafa da cika alƙawari wal karam da kuma karamci wal afu ranar afwa a yaushe aka wani ce yamul fatahul azam ranar buɗe mafi girma da Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine an bai cin nasara akan garin Makka shine cibiyar duk duniya ma ko ba ka lafi ba litumbira ummul qura wa man haulaha ba ka lafi faɗa ba makka ita ce ummul qura duk wani birni a duniya uwar shi saudiya ce ko ya so ko ya ki saboda duk musulmi inda yake a duniya ina ne hadafinsa ina ne burinsa ina ne inda yake son ya a duniya makka shine gunda mutum zai cire kuɗi matsudu ya kashe kuma yana murna baya jin cewa asara yi daga kafin kada ka cewa duk abin da ka kashe ma kawai an biya ka saboda kawai ka ga hankalinka ya kwanta a ce ga ɗakin Allah a gabanka ga ka gashi sai ga wani ya fashe da kuka saboda murna ko ba haka bane kowa ya iya abu da saboda gode wa Allah ba karamin zabar ka Allah ya ba har ya baka dama ka da ɗakin sa to yasa ko nawa ne baya musulmi tsada ina ba ta an gane yasa ga da cewa wai ana ƙara mata kuɗi dan ana musulmi zan ce baka san ma abin da kake bane ai na rantse maka da girman Allah ko ta koma biliyan ɗaya wallahi sai an ji kuma sai a rasa biza wallahi sai a rasa biza ko biliyan ce saboda zaɓin Allah ne kawai in dai Allah ce za ka dan kashin mutum za ka dan ba ka ganin adalta mutum nawa ne suka yi yunkurin zuwa ɗan wani suko bai kai bai hana su kuma daga nan suka yi gaskin asara da taɗewa da talauci har yau. Ba kuwa babu a yi kusan kyauta ce ma. yasa ba ka yin tsada kawai ka roki Allah ya baka damar zuwa har ka taɓa jihar ka tawa ta yi tsada ba zan je ba a ta yi wa Allah mummunan zato me Allah bai iya ba ya fa'alu ma ya sha ne fa shi Allah ko ba yi bane to za ka dai maka ka je ka kawai ka sa niyyar ya Allah ka ce mutum in je aikin haji ta fara kuma kokari ga Allah buɗa maka tunda baka taɓa tsammani ba baka taɓa tsammani ba to hagan kuma abin da ake so a ga mutane shine ba lalle sai ka biya aikin da ka taɓa fa in ka samu kuɗin umara fara zuwa umara kafin ka je aikin hajji da haka manzon Allah ma ya aiki sallallahu alaihi wasallam ka fara zuwa umara in ka je umarar roki Allah abun da ake kaɗa ka ce ya Allah ka mun sanadin in dawo nan a matsayin aikin hajji ka ga ikon Allah bude ba kana addu'a da ka ji a ranka ni dai ban san wasu ba za ka dara kai kaman kawai kaman Allah ma ta bari ka za karba tsabar yaqini wallahi alazim wallahi ka kaman ana Allah ta ko ya karba zaka ji tsuwa a ranka amma abin takaici abin bakin ciki abin asara kaga musulmi yana daukan kansa a hoto a gaban ɗakin Allah wai ya Allah fulus wai kuɗi ya Allah kuɗi kuɗi bauta kawai baya buƙatar aljanna ko rahama ko afwa ko yardar Allah shi kuɗi kawai yake buƙata wala asara ce ba karama asara bace ba inda kuɗi abin kirki ya bare ba Allah bare ba arna ba ne kuɗi yasa ba arna suka fi kowa ma kuɗin a duniya saboda akwai madagun Allah shi a madadin ka roƙi Allah imani da zaman lafiyarka a addininka da gamawa lafiya da gamawa da Allah lami lafiya akwai abin da ya fara amma kana buƙatar waya kuɗi kuɗi kuɗi har da kuma izgilinci duk shekara ga an fasin wani shaki ya makala ɗakin Allah ya Allah kuɗi ya ɗauka abin kirki yake Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin a wannan gurin gurin neman aljanna ne gurin neman yardar Allah ne ka roƙi Allah ya yarda da kai kawai amma me kuma kana damuwa kanka da kan kuɗi kuɗi a ga dukkan rahin ladabi ne Allah ka tsare imani to za mu ji da Allah yayi sallallahu alaihi wasallam kaga rasul sallama min al-ka'aba wa quraish qadima la masjida yace manzon Allah ya fito daga Ka'aba mun karanta yanzu yanzu ko ya shiga cikin ɗakin Ka'aba ya sa an dafa kofa sun zauna tsawon muni daya ko tsawon awanni da yawa daga baya sai ta bude kofar manzala sai ya fito haka kowa ya zo daga cikin sahabbai su gaya manzan Allah ya kamar da muka faɗa dan Umar ya yi dan ya gane ina manzan Allah ya salacin Ka'aba to sauran Qurayshawa kuma da yanzu an ci su kamar sun zama bayi a yaki gashi an taro su gaba ɗaya suka saka tsacin Ka'aba sun cike bakin masallaci ma bakin Ka'aba sun zazzauna suna jiran manzon Allah yaya zai yi da su sun san me suka marna walakantarwa aibatawa cin zarafi yaƙoƙi abubuwa marasa daɗi dai sun ɓata dukiyar musulmi sun kashe na kashewa sun yi abin da bai dace ba kuma yanzu ga su a hannu yaya za a mutu suna jira ko sun san laifin su kenan yace ga sunan sun cika ka'aba su qurayshawa su kufan sau sau yantazuruna suna jira ma za yusna me za a musu ya manzon Allah dai yace fa kaza dudadatul ibab sun zala kama a da yake cewa kamar dokin kofa kenan ko za su kama shi ya tsaya inda gurin tuni ne kaga har yanzu ba a shiga ɗakin ka'aba har yanzu ka tsani zaka an turo alin na musamman an yi shi cikin daraja za a turo da tayar sabo a jingina sai a taka matakala sai a shiga ci amma ga cire za ga tsakanin tsawonka ko kai waye a tsawo da iya zaman da muke anan dai tsawonka gaba ɗaya kai baya wuce ka zo nan ɗin ka hine da dai bakin kofa wani ma sai dai haka saboda tsawon gun tsakanin da kasa eh tazararsa zaka sai an saka ga abu mai tsawo ake takawa a tsawonsa ya kai tsawo sosai kafin ka je asalin kofar ko za ka zara haga yana sama kowa yana ƙasa da shi ken sallallahu alaihi wasallama sai riƙe dokin kofa fa qala yace musu wa qala yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la ko ba abun bautawa da gaskiya bisa tantanta sai Allah shi kadai ba abu tarayya gare shi ko sadaqa wa'ada Allah ya gaskata alƙawarinsa wa nasara abdahu ya bawa bawansa nasara wa hadama al-ahzaba wahada Allah shi kaɗai ya karya duk rijin maƙiya. Eh, a gwanin gode wa Allah ne. Ya ce, Ala, ku saurara ya ku mutane, kullum ma mataratun, au malin, au damin, ta ta ƙadame hatimi. Ya ce, dukkan wata harkoki daga yanzu a garin Makka, hukuntar ku zai hujjar kansa na dukiya ko wani matsalar wani ya kashe wani. Duk hukunci da shafi jini ko dukiya ko wani waye da sauransu, yana ƙarƙashin mulki na yana ƙarƙashin kulawa ta ni zan yi hukunci akai abin da aka zartar a jiya kundin tsarin mulkin ku da kuke kansa an rusa shi na fata an gane za ka fa sabuwar gwamnati ta Allah da manzansa ce muna roƙo Allah kawo ta arewacin Najeriya ko eh gwamnatin manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam kace dukkan su na ƙarƙashin kafafuna wa'annan yace illa me eh hadar baiti wa siqatul haji in banda ayyuka guda biyu masu kula da ɗakin Ka'aba tun a zamanin jahiliya za su ci gaba da kula da ita suna nan su su gaba da kula da aikin har yau ban karbe aikin a hannunsu ina fata kun gane wasiqatul haji da kuma masu kula da bawa alhazai ruwan zanzam saboda a wancan lokacin zanzam din rijiya ce guda daya guga ake sakawa ɗebo ruwan ana zubawa ana ba wa mutane suna sha ba ma wancan lokacin ba kamar shekara arba'in da ta wuce ko wani abu makamancin haka wanda ya zace a lokacin ma gugar ta ke ɗebo ruwan amma yanzu abin an wuce wannan ko yanzu ai an ci gaba da har na mamaki ma sun duki da ka samu kawai a aji sun duki don ka gane da hausa kawai ga shi kamar haka ga ruwan sanyi ga ruwan dare kuma zamzam duk inda ka zama satin ko ina ka zagaya kawai za ka miƙa kofinka ne kawai kawai ka sha ka aji kuma wani iko na ubangiji wato ba za ta ƙara gode wa hukumar saudiya ba ya kaja kin haji ko umara in ku dubu ne an aje kofi bangare biyu a kowanne abin hawa in a kula kula ne an aje kan hanya kula ne an saka hannun su guda biyu ne haka ga kula tsatuwa kuma masa abu guda biyu nan an zira kofi an kifa kofin to shine alamun wannan kifaffan sabo ne yana hannun dama ka zara sai ka sa ka sha in ka sha kar ka mai da hinan ka jefa shi a hannun hagu kuma ya ka buɗe shi ya gama yawansa in za ka sha so dubu ka ɗauki sabu ba mai ce matsala kai ne ɗan wahala kai ta kai da kasan talauci su ba samu talauci ba gurin babu Allah kawai da talauci a gurin in za ka sha so dubu kawai ka ɗauki kofi dubu ka sha ba mai ce matsala kai da abu da ka so ka gane in ka ga kifaffai to sabo ne in ka zara in ka sha to ka buɗe rana ka ajiye ya zama disposable jefar shi za a yi an gama da shi ina fata an gane in ka je bakin famfunan nasu ma ko ina an yi shi shi ma kuma ga an rubuta maka ga mai sanyi ga kuma wanda yake normal haka kana har ruwan sanyi eh to ga mai sanyi ka sa ka ɗiba wannan ba saboda ci gaba san so ne da shi kawai mai ofa na ka haka kawai sai ka zuron ya zubo in ka tura kokoron ya tsaya Allah da na gaba ya ci gaba ai a to ai adalci ne ba ɗaya ba ai ba ai ba ai akar ka hada Najeriya da wata ƙasa ai ka san dalili su Saudiya addinin su ɗaya yaren su ɗaya zuri'a ɗaya kai kuma fa ka cire ma addini bangarorin ƙasar ma guda nawa ne ka za ka zama kya za ku dama ai daga aka hada ai da gangan ne ai dan a samu wani problem ai sai dai Allah ka wani dauki ina fata an gane to haka ba ɗaya bane za ka ka sha ka yi abin da kake so ka sha ka ajiye ka tafiyar ka shike duk inda ka je a gurin haka ne to sai mun zala ce to masu bawa alhazin ruwa ma su ma aikin su su ci gaba da yi mun zala bai kwace a hannunsu ba sallallahu alaihi wasallam saboda ne aiki da na alheri kula da Ka'aba da share ta da wanke ta ta turare aikin alheri ne ba za a hana mai yi ba ba alhazai ruwa aikin alheri ne ba za a hana mai yi ba da haka duk da cewa an samu canjin gwamnati su suna kan abin da ba musulunci ba mamzala ce su ci gaba da yin aikin su na fata an gane yace ko ala yace ku saurara wa qatalu kadai kibuhu al-amdi duk wanda ya kisa na ga na kuskure amma kuma ya yi kama da ganganci kisa ne na kuskure amma ya yi kama da ganganci ko mutum ya ɗauki bulala ya rika dukan wani da ita haga ka'ida bulala ba ta kisa amma saboda wani ala tsabga ce ɗauka ko duruna ko kuma tsabtsaman giya haka yana dukan mutum da ita mutum yana ihu za ka ji wani saboda rashin tausayi na cewa ka yi haƙuri zan ƙara ba amma saboda rashin tausayi mutum kuma da dana ba to yana ta wannan dukan sai mutum ya mutu to haga zama kuskure ne domin asalin tsabga ba ta kisa asali amma kuma ya yi kama da ganganci din da kamata kamar ɗaya ko biyu ka rabu da shi sai kuma ka riƙe hannunsa kana shi gudu yana na tuwo ba zan ƙara ba ka ga na ɗan da ya haifa fa ɗan da ya haifa ya yi laifi ne amma ya sa ba ba zan ƙara ba ka ya haƙuri dan Allah amma da kasan arne in lokacin kula ɗan naka shi ma in ya samu wani nan gaba bai san haƙuri ba bai san mahimmancin a ce Allah bai bari yi shahada zai mutu ke amma ga abin bakin cikin mutum daga bai daina ba sonin ba musulunci ba ne shi horo ma da ake mutum koda na musulunci ne ai ba ana idan a kashe shi ba ne galibi don a tsorata yi masu yi kasu ƙara nan gaba ko? daga sai a masa abin da zai zantu ba an wulaƙantar da shi kuma yau wato shi ne da duk wannan irin kisan ya ce ka je ba a sauɗi kamar bulara tsabga wala asa ko wata sanda ya ce fa fi hidiyatun mugallaza to duk wanda ya kashe mutum da tsabga ko da sanda to za a mar diya mai wahalarwa wanda za a takura masa adiyar shine me zai bada ya ce li atmin al ibli sai bada raqumi 100 arba'una minha fi buduniha auladiha a cikin guda 100 guda 40 suna dauke da ciki ma'ana sai ya bada taguwa zai bada masu ciki guda arba'in sannan a ware wani arba'in shi ma wani nau'i daban da mazalla ya faɗa haka za a haɗa su guda ɗari tif tif shi ne diyar kashe mutum da ke bisa ganganci ya manno mashin daga unguwarsu ba ruwan shi da cewa an yi wani kabari wani waya na mai tafiya ɗin nan zai wani faka ke ba ya manno kuma da abin da baka shi ya sa ma tun a kunnuwan shi gaba ɗaya ya buga bakin tabaro ya tara wani gashi kawai kamar ɗan arna kuma da doke ɗan mutane ya kashe shi ko da to da Allah ku yi hakuri tsautsayi ne kaddara ba ta wutarata ba wani kaddara muna kasar da ba a musulunci wannan kitsin ku rufe shi ku bari himin tafi lahira haka kamata a gaya masa karka ce komai karka ce komai ko wannan yafi ko kar na yafi duk kitsin ku bari a rufe fayil din a bari shi a lahira Allah zai buɗe kayan su eh tare jahiliya ce ai ba haka Allah ya ce ai ba ka kona abun hawan haka Allah ya ce ai ba haka bane to me yasa ba za a hukuncin gaskin ba me yasa ba za a yi ba eh to duk ba haka Allah ya ce ai ba ai Allah ga dai faɗa duk kuma solution in ba na Allah da manzala ka ba to bala'i ke karawa a zamanin ai muna yara ba ana fa har barayi a su guru ba ana ba har barayi a guru ko to a lokacin ana har barayi ba ka labari a gurin an saci mota ana harbe wani yayi tata an robari ne kuma an sa ta mashin ko mota saboda me ba hukuncin Allah bane hukuncin Allah kaɗai ke sa ɗan adam ya tsorata yanzu za ce to zai biya diya raƙumi ɗari kuma diyar dangin sa wani wurin uba da su za a haɗa a biya diyar to kaga za su masa mummunan hukunci nan gaba to nan gaban da ala wannan diyar wallahi mutum ko sha kai hau mashin a goye shi wallahi ba zai hau ba Allah dan kar ma a ji a kada mutum yana kai a ce haddace shi ma akai amma tunda ba hukunci Allah kowa zai abin da ya ga dama ke sa dokar Allah ta kadai magani sai Allah ke cewa wala kun fil qisasi hayatun ko to shine yace za a saka ya matar quraishun ya ku tarin qurayshawa inna Allah qad azhaba ankum nakatul aljahiliya daga yau Allah ya fitar da datti da dabi'u da halaye na jahiliya daga cikin daga yau an bar aikin jahiliya ayi hukunci ba Allah ba manzon Allah haka kawai su kallo ta raƙuma su ce wannan raƙumar din namiji an haramta mara ci amma ta kai duk wata mace ba ta ci wannan raƙumar ba sai namiji jahiliya kenan eh amma in ta yi mushe kuma to da maza da mata kowa ma zai ci ko ba aya ba hadisi kai kitabun ra'asi da to ta ga yanzu duk wani da cikin ɗabi'u na jahiliya Allah ya tafi da shi daga yau musulunci ya zo za a yi sabon rayuwa kamar yau aka haife kuma kenan ko sabon rayuwa kenan sabon rai insha Allah yace wa ta'zimuha bil aba'i Allah ya hana abinda kuke yi na girmamawa dangane da iyaye kazo mutum ya zo ya haukan dutsen safa ya ce ni ne dan wane jikan wane jikan wane ya tafi dan wani takannin sa jahiliya kenan ba ga ake ba to har ina kuma sanin tabiya rai ya zo na kirari sai ni dan wane jikan wane dan giwa jikan zaki waye shirme kawai to sai mene ba wani abu a ce ai to mun Allah ce Allah ya haramta wannan abu yace annasu min adami dukkan mutane asalin su daga annabi adamu wa adamu min turabin shi kuma annabi adamu asalin sa daga turbaya Allah ya halice shi thumma tala hadhihi al-aya sai manzo Allah karanta musu wannan aya yace ya ayyuhan nasu lalle ubangiji yace ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa Musa Allah mun halicce ku ne daga asalin mace da namiji shine annabi Adam da kuma na Hawwa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila sai muka sanna ku galantu shu'uban wa qaba'ila abilu daban-daban al'umu daban-daban bangarori daban-daban wannan balarabi wannan ba bakin kokar fata dan Afirka wannan mutanen Turai haka haka Allah rubuta ne yadda Allah ga dama amma asalin mutane ga baki ɗayan su ai daga annabi Adam da na Hawwa na bata an gane ya ce duka Allah ya ce ya muku haka ne yi ta'arafu don ku san junanku kawai wane gane ai akwai wasu mutane sunan su 'yan Afirka in ga gaba da waɗansu a wani wurare a aikin haji sai ka gana mamakin ganin ka bai taɓa ganin mutum mai launin fatar ka ba bai taɓa gani ba kuma kamar kaga wani sai ka ci mamaki ka ci kalla ka zama kamar kana ne maka wani abu ka ga wani irin halitta da jinsi da Allah ya maka mutum da kamar kai ba don gubo ne na ibada ma ya ka gudu Allah na taɓa ganin wani wallahi na tsorata Allah gemunsa wallahi ya kawo cinyarsa wallahi fari ne ba za ka ce balare fari ne kawai wani garme ne ni ban taɓa ganin mutum mai tsansa ba sai tsaya ne shuru ina cikin masallaci dai na tafi dan dai ko a jani ne ma dai anan dai insha Allah ba ni matsala ko ita da ko wance inda musulman ne wallahi garme mun mutum gemunsa har inda kasan cin har cinyarsa Allah saboda matsayinsa girmansa to haka haka Allah mutane daban-daban ka ji ko ko ga wani ko da kasan wani kulliya ko mutum ne wani iri dan mutsitsi to duka Allah ya ce haka ne li ta'arafu dan kusan junan to abinda ake so ku gane shine inna akramakum wanda yafi daraja a gurin Allah a tikaku wanda yafi kowa jin tsoron Allah inna akramakum indallahi wanda yafi matsayi a gurin Allah shine a tikaku wanda fi kiyaye dokokin Allah cewa kai balarabe ne ba wani abun dama ba domin ai ba kokari kai kana balarabe ba haka kai Allah ga dama kai balarabe ba shi ya kai ba ba kuɗi ka bashi ba haka kai ya ga dama ya yi ka baki ba dan baya son ka bane ka san da mun rena fasaran sai ga wai ai kai baki musamman samari lokacin baya ana niga na yanti din nan samari a bakanan ya ba da ta gan kayi rob kana wa sai ya dauka ta sanin jin dadin duniya ya rena gun da Allah ya yi ko baka san ni'imar da Allah ya ma ba shi baturen kuma yana neman irin ta mawhiba da ita so duka Allah ya haka ne ba wani aikin ka da kai haka Allah ya ga dama ya iyo wanta a cikin masallaci a aife shi a maka ko ba ga wani ayu aifi wannan ya rayu a Madina aifi wannan ya rayu a ina ne ko ina da Allah ga dama ka ji su kuma kowanne akwai kuma da Allah sai ya sha'ara kisa duk inda Allah ya yi ka ganka a gurin to ka gode wa Allah a wanda ya ajiye ka akwai tobi da yawa a ciki kuma ni ima ma mara adadi a haka yato Allah ya yi muku haka ne li ta'arafu don ku san junanku inna akramakum wanda yafi kowa daraja inda Allah a gurin Allah cikin ku attaqu wanda yafi kowa kiyaye dokokin Allah da haka zantowar ka baki ba na kasu bane zantowar ka fari ko balarabe ko bature ba wani daraja bane asalin abin shine bin dokokin Allah kawai yace inna Allah alimun lalle shi Allah masani ne khabiru kuma bada labari ne masani daga dukkan abin da ya faru yace summa qala sannan manzon Allah ce ya mashara Quraysh ya ku taron Qurayshawa ma tarawna anni fa'ilun bikum me kuke gani zan muku a yanzu masu laifi ne sun tantance duk abin da za a musu sun yi manzon Allah azaya ba adadi ai mun ta karanta tun farko ko me ba manzon Allah ba ba abin da ba san mana walakantarwa yana sallah a cikin Ka'aba yana sallah a dakin Ka'aba aka dauko mahaifa ta raƙuma aka dubga masa a wuyayi saboda wulaƙanci da cin zarafi a gaban sa kashe sahabin sana kallon bai ba abin da ita musu to yau gashi ya samu dama shine komai a garin maka yace me kuke ga zan muku me ya kamata na muku ku faɗa qalu suka ce khayra akun karimun wa bil akin karim ko suka ce ai kai dan uwa ne mai karamci dan dan uwa mai karamci kafi kowa alheri da matsayi a cikin sunnar Allah baya turo annabi sai wanda yafi kowa daraja da tsatso mai kyau a cikin zuri'a ma'ana a cikin kabila a garin da suke rayuwa ya fi kowa kyakkyawan tarihi da kyakkyawan zuri'a sai a matsayin sai a matsayin annabi in ka duba tarihin manzon Allah kafin a turo shi a matsayin annabi duk garin maka suna cewar me al-amin mai amana mai rufan amana da ya zo ya gama ya karin farko da ya gida a cikin tashin hankali bai taɓa ganin mala'ika ba ya ce matarsa ne zammiluni zammiluni kililliɗe ni da ɗarka shi ala nafsi ina jin tsoron ko na game da aljanna ce kalla ta ce wallahi a'a ba aljanni ba ne ta ce lan yi kuje kalla ka abadan Allah ba zai wadaƙanta ka ba har abada ka game da aljanni kuma kai saboda me ta ce wa innaka da tasulur rahim kai mutum ne misali zumunci wa tahmilul khal ka daukan ɗawainiyar mutane har ya taɓa ni kyawawan ɗabi'un mun za su ce duk mai irin ɗabi'un nan to Allah bai walakanta shi ta da zumunci ɗaukan ɗawainiyar mutane da kuma mai karrama baƙi ta fara kwantar mara da hankali saboda mai kyakkyawan halayen suka ce malaman tarihi wani mutunci a tarihin mutunci ita ta fara yin istin baɗi a duniya na na Khadija haka lokacin babu aya ba hadisi amma ta fahimci cewa duk mai waɗannan sufofin Allah bai walakanta shi ta ce kwantar da hankalinka ba aljini ba ne wallahi ya ce to ina ganin shi har yanzu ba ta ce dakata aka ce ta cire kallabinta ɗan kwalinta kenan gashin kanta ya bayyana ta ce kana gani ya ce ba na gani ta ce ba aljini ba ne aljini ba shaɗan ba ne inda shi ne ba zama zai bai gaba yayi ta ce ba aljini ba ne eh to kaga manzala ya fi kowa kyakkyawar asali da tsatso su kan sun tabbatar da haka suka ce masa ya kai manzan akwai ya Muhammad khairu akin dan uwan fi alkhairi karimun mai karamci wa bulu akin karimin kuma kai dan dan uwan mu ne mai karamci haka me suke nema kenan zai musu afafu qala sayyid tunda haka ne fa inni aqulu lakum to ina faɗa muku kama qala yusuf li akwai li aquli kiwatihi zan faɗa muku irin abinda annabi yusuf ga ɗan uwansa da suka ce masa a innaka la anta yusuf yace ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يؤذي المحسنين سكتي قال لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخادئ قال لا تثريب عليكم اليوم سكتي والله الله يا بيبي تاك أكم تود cewa mu din abu ne da mun kaskanci shine mun yi laifuka da yawa ita a'a kar ku tada kanku hankali kar ku yi bakin ciki kar ku damu duk abin da ya faru ya wuce Allah ya yafe mu mana ni ma na yafe mu ba shi kenan ba yace la ta ba kuma yau kar ku shiga damuwa a yau kar ku tada hankalinku kar ku ji bakin ciki duk abin da kuka muna a baya duk ya wuce ya gama kawai izhabu fa antum tulaqa sallallahu alaihi wasallam yace ku tashi ku tafi duk an sake ku an kawo shi gaba da madan fursunan yaki fa zai iya cewa to kowa ya kwanci kansa dan a tara wa gwamnatin kuɗi ko a ba hi bane da manzon Allah me yake nuna maka kyawawan ɗabi'un manzon Allah idan ka samu dama akan wanda ya ma zalunci a jiya da da kana yaro to a yanzu ka yafe mar kuma kamar karamci sai ka bar shi da abin da shi yayi shikenan kuma magana ta kare amma ga tawo sai na dauki fansa ai san da nake yaro baya bani kaza a wannan kai ma ka zama shirme ke yace ku tafi da farko fa antumul tulaqa duk an sake ku kowa da gidansa kawai haka nan bai ce ku shiga musulunci ba tunda shi musulunci la ikraha fi din ba tilastawa ai sun san ne shekara 20 da yana yana wazi a cikin su sun san ne yake nufi da musulunci ai bai tilasta musu ba ya tafi tashi ku tafiyar ku duk an sake ku so wannan fa na daga cikin sunnonin da ake so na koya ka koya sai ba ta kun gane rika zo kai sunnar kahi ne ka bar gemu masha Allah kullun san farko kana nan masha Allah wannan ka nufi sakai da alhamdulillah qur'ani a aljihu ga aswaki duk sunnoni ne masu kyau amma ba ka yafiya to haka ka ɗauki ɗabi'ar kuma ka bar suna mai girma saboda in ka yafi ai wani ɗan adam ne ya ƙare da karamcinka yanzu idan ka bar gemunka wa ya ƙare da ka bar gemu kai ne ka samu ladan ka bar gemu ka koyi da manzon Allah in kai asuwaki wa samu lada wa ya tsafta a bakinsa kai ne na fata gane amma idan ka yafi wa ɗan adam fa ya ma kuskure da dama ka ce karkata da hankalinka ya wuce wannan an yafe maka tafiyar ka kawai kuma ya daga saka ɗin ne sunnar manzon Allah ka koyi ɗabi'un manzan Allah shi ne amfanin karanta tarihin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun madalata su suna fi masjidi sannan mazala ya zauna a cikin masallaci faƙama ilaihi ali bin abi talib bayan yanzu haga an ce kure shawa kowa ya tafiyarsa an sake su tafi kawai ƴaƴa ne su ba bayi ba zai su uzurin su zara sai zauna a cikin masallaci sai aliyu ya tashi radiyallahu anhu ya ji manzon Allah radiyallahu anhu bar fita wal makaba fi yadihi ga mu kullun dakin Ka'aba a hannun manzon Allah saboda yanzu an fito ai kuma ya karɓi kullun a hannun wa Usman ibn Talha shine da zai bude musu ba kuma ta ba yanzu an fito kuma ya karɓi kullun ya rike a hannunsa sallallahu alaihi wasallama sai Ali ya tashi ya dubi manzon Allah fa qala yati ya rasulullahi ya ma'akin Allah ijma'a ko eh ijma'al hajaba ma'a saqayar sallallahu alaihi ai ɗazu a maganganunka ka haɗa cewa da masu kula da ɗakin ka'aba da masu shayar da alhazai ruwan zanzam duka za su ci gaba da aikinsu da suka saba ba sa ƙarƙashin kulawar kamar su zauna da suka saba a data to kuma ga shi mukullin ka'aba yanzu a hannunka kamar ka kwace a hannun usman ina ɗan hakirin ko shi ne sai maza ake gaya wa maza Allah fa ƙara su salama tun da ta iya haka ne ai ina usman ina ɗalha ina usman ɗan ɗalha zo ga makullinka haga an maida masa abin da yake hannun wani ne cika alkawari na manzon Allah fada alahu faqala sai ya kira shi ya ce masa ko eh faqala lahu hakim fatihaka ga makullanka ya usman kaji manzon Allah fa mushriki bai sun da mutunta fa amma sai masa me ya kai usman saboda shi ma akwai tashriful munadi girman wanda aka kira din haga idan mu da anan kasar Hausa sai ka tabbata kai Usman ko amma sai masa ya Usman kaga an mutunta shi an kimanta shi tare da cewa ba musulmi bane yace ga mu kullun ka ya kai Usman dake kayan ka ka ci gaba da kula da aikin ko eh yace ina miki yace al-yawmul birri wal wafa a yau ranar nagarta ce ran cika alƙawari ne ma'ana duk abin da za a yi na kirki da cika alƙawari to yau za a fara nuna mutane shi ba ranar ɗaukan fansa ba ce, babu ramuwar gayya musulunci ya hana, wata yi nazara ya ce a wannan a ƙarƙashin wannan abin da ya faru ne ma, aka saukar da wannan aya da Allah yake cewa, Inna Allah ya amurkum an tu'addul amati ila ahliha lalle Allah yana umartar ku da ku mai da amanoni ga ma'abucanta. Aka ce ƙarƙashin wannan abin da manzon Allah ya yi Usman bin Talha, aka mai damar makullin ɗakin Ka'aba wanda dama a hannun shi tun a zamanin jahiliya. to anan ne Allah sai ƙara tabbatar da adalci da musulunci yace Allah yana muku umarni ya ku masu imani ku mai da amanoni ga ma'abutanta duk wanda yake da amanarsa a gurinka to ka mai da mar amanarsa wanda aka ba shi amanarsa kuma a kanka to ka rike shi da amana daga cikin amana da Allah ya ba kowa in kana da iyali shine matanka ko matarka amana ce Allah ya baka Allah ya ce kun karɓi amanar su ne da hukunci na Allah nawa ka bada aka baka matarka sadaki ne ba nawa ne sadakin har yanzu ba ka dubu ɗari biyu ba ko a baka mutum sukutun kuma ta tafi gidanka kenan a ƙa'idar sunna kuma kowa da ta karata da ta anguwar su gidan baban ta ta tambaye ka fa ina so in je gida ko ba ka bane akwai abin da fa daraja gidan baban ta fa kun mamar ta fa ina so in je gaida su baba yau idan kai mutumin kirge sai a gaskiya ne a cikin dadin ba ki je ba bari su musu abu a kai musu ko kuma tu ba da ma ina zuwa sai ka je ka so kaya na daraja ko sai ka to ga wannan ma ta kai musu in kuma ka saka ta bade to cin ga bari mu tafi tare ko kuma ki je kiran don dauke ki aga sai ka ba ta ta tafi da wani abu na tsaraba a kai wa yara a kai wa baban a kai wa mamar kina mutunci kina sunna kina abin da ya kamata amma ni ba za ku je ba gidan mamar ta fa baban ta mahaifi ba mahaifinta da haife ta fa ba za ku je ba ba za ku je ba wai saboda me wai ta ba shi haushi ɗazu wai shi ma zai rama ko akan iyaye za ka rama ba ɗibiyar suna ba ce wannan in ta ce ma zan je gida in gaida babana ta ce ya kamata a je gaskiya ba ma wannan a kai a sai ka za a kai musu don ka nuna mata me kana ƙaunar iyayenta saboda duk wanda ya baka ya ka aura ya raba ban kai kamata ka mutunta shi kai ma ka san kai ƴaƴanka wa zai aure su in ka walakanta ƴaƴan mutane kai ka san ƴaƴanka za ƙare da su isa yadda kai galibi kana fuskantar irin haka wani lokaci duk da cewa lokaci ana samun akasi amma dai ka zama mutumin kirki ka nuna matarka tana mutunta iyayenta wata ranta da kawai ta ai a na ji an cika je gidan ce eh to kuma nan na gaya miki ba gidan mu bane har ku dage dariya ma har ka ba ka to ina roƙi ki ne iyayena ne fa ina nan baba ma na so ka to to ina gaya miki to ta kar ta ƙara ƙara dage dan da haka shi to mu Allah saka da kai Allah bi hatta ma addu'a amma wani tun da ya auri matarsa bai taba zuwa shi da kansa gida babansa akwai da ke gaba mara baban nata gaba yake da baɗin sarkinsa ba sa magana da shi kuma ya aure da yarsa ta wannan wani irin mutane ne wa'yan wa ya san masa ce ko me ma dai ai babanka ne har abadin abada ko ka so ko ka ƙi Allah ka samu gyara to yace eh ce lalle ubangiji yana umarta ku kuma da amanoni ga ma'abutanta da ka kula da amanar matarka amanar ‘ya'yanka, amana ce Allah ya baka, ɗan da ka haifa, an banda Allah wa zai haka, ya baka ɗa mutum kamar kai, ko ba fasa ya kai ba, ba fa za ka kyau Allah kaddara aka haife shi, kai ne babansa, ka san waye shi, me zai zama nan gaba, to ka riƙe amanar da Allah ya baka. Da ka duk wata amana idan aka baka, ka tuka ta da kyau, ya ce, Inna Allah, eh, wai za ha tamtum, in za ku yi kunci, ko, bada na tsakanin mutane, an ta kuma bil adali kuma Allah na umartar ku in za ku yi hukunci to ku hukunci da adalci ko da ba ga musulmi bane in dai hukunci za a yi to kai adalci kai gaskiya a ci ba ruwanka da cewa wannan ba musulmi bane wannan musulmi ne Allah ne ya ce ai adalci zaka sai ai adalci kenan ko eh ina yake yace inna Allah lalle Allah ni'imma ya'idukum bi ma dalla da abin da yake muku wa'adi da shi inna Allah lalle Allah kana sami'an basira ya kasance Allah mai ji ne ko mai gani daga dukkan ayyukan ku wa qad zakar sallama haka ne ko wa qad zakar sallama Usman bin Alha bima sabaqa minhu min qawli galil Yesu sallama yace manzala ya tuna Usman bin Alha irin maganar da ya gaya manzon Allah mara dadi a can baya bayan manzala ya bashi mukullin Ka'aba din ya rike kuma sai tunamar wani abu da ya faru shekarun ba da jimawa don a nuna masa manzancin manzan Allah gaskiya ne wanda suka ce malamai sanadiyar wannan abun ne ma ya musulunta tunamar ɗin da aka yi abun da ya faru a shekarun baya kuma ga abun ya faru da nuna bashi labari kawai sai gaskata cewa ashhadu annaka rasulullah ina ba ta an gane ya ce wa qadi warada ya zo a cikin tarihi marratan an yadkhula al-ka'aba yace manzo Allah arada an yadkhula al-ka'aba wata dan yana so ya shiga cikin Ka'aba a zamanin jahiliya ana buɗe Ka'aba ranar Litinin da kuma ranar Alhamis to wata rana sai manzon Allah ya ce shi Usman din nan da Allah ne ma ka bar ne in shiga cikin Ka'aba domin shi ne mai buɗe Ka'aba shi yake zaɓen masu shiga kuma ya hana wanda ya ga dama tunda shine mai buɗe ukul hannun sa yake shi yake kula da ita ya share ta ya gwara ta yasa tare da sauransu to zara sai ce so shi ma a bashi wa kanat tuftahu yawmal atul jahiliya yawm isnin wa yawm alkhamis yace ana bude Ka'aba a zamanin jahiliya ranar litinin da ranar alhamis fa qala sallama ya usman da ya so ya shiga cikin ɗakin Ka'aba sai shi Usman ya hana shi yace ba zai shiga ba Rasulullah ya masa wani bayani yace ya Usman ya kai Usman saurara ka ji yace satara hadal mafatihi bi yadi yace wata rana za ka ga wannan mukullin da yake hannunka za ka ganshi a hannuna ni nake da mulki a kansa adauha haisu shi'itu in saka mukullin inda na ga dama ma'ana in ba wanda na ga dama in hana wanda na ga dama sanda yake faɗa wanda ga maka wani almara ne kai ya tsaya kai din nan in lokacin ana ganin sa me yake da shi me ya me zai zama tunda aiki ne na masu kaza masu kaza saboda bai san me zai faru gobe ba Allah ba shi labari ko eh wa qala fatihu sai ya ba shi muka to ga mu kullinka wa qala hukuma ta masa kuzha ka riƙe mu kullin nan khalidatun khalidatun ta dawwama a cikin zuri'ar ƴaƴa da jikoki ma'ana daga yau da na baka mu kullin ka ba to ci gaba da wanzuwa a cikin zuri'ar idan kai ka mutu wani a famulin ka gaje ka riƙe mu kullin ka ba ta dawwama a cikin har illa ma sha Allah yace la yadawaha ankum babu wanda zai kwace mukullin a hannunku illa zalimun sai azzalim mana in dai mutum ba zalimi bane to mukullin ya bar shi a cikin zuri'ar ku har illa ma sha Allah thumma qala lahu sannan sai ya ce masa alam yakul alladhi qultu laka ya usman ka tuno magana da ga maka shekarun baya kaza kawai sai tuno abin da ya faru yanzu kuma gashi an bashi mukullin an nuna masa ma cika da nagarta kaga mun zala ce zaka ganshi a hannuna ni kuma in saka shi inda na ga dama kuma ga mukulla hannun manzo Allah lokaci amma kuma sai ya maida wa Usman ita karje kayanka ni ba na yin zalunci rike kayanka sallallahu alaihi wasallam ala Usman sai Usman ce bala yace tabbas na gani ya manzon Allah ashhadu annaka rasulullah na shaida kai manzon Allah san dai ba shi labarin abin ba maganar a ce har a samu wannan damar amma gashi yadda ya bashi labarin kuma abin ya faru yadda manzo Allah ya faɗa sai ya gane cewa lalle wannan annabin Allah za ka ataka sai musulunta sallallahu alaihi wasallam to haga mai nuna maka anan kyakkyawan ɗabi'un manzon Allah ke dan mutane da yawa suka ga musulunci za ka kai da ni da shi da kowa a cikin musulmi in dai kana son manzala da gaske to a samu ɗabi'unka zai sa wani musulunta to to amma mutanen mu yanzu yaya an ba da labarin wani daga cikin inyamurai da ba musulmi ba ya zo na sai da kayan su taya su kayan sa taya fatin nan ko sai a zo a ce masa oga ka bani abu kaza ba shi zan ba da insha Allah sati mai zuwa sai ba ya rubutu sati ya zo kuma ba shi kuɗin sa ba wani ma sai dai a lahira kuma an yi war ba ɗaya ba biyu ba sai ki so gane wai shi menene ma'anar insha Allah abun shi ba haushe ne sai ka tambayar wani abokin sa yace wani ni a cikin dis insha Allah na maybe ko wai ma'ana an aka ce insha Allah kamar ce mai yuwa haka turin sai ce maka maybe I will do kaza abu ne wanda zai iya yi kuma dai ba zan yi ba shine maybe ai ko ya dauka ta kenan ana nufin insha Allah da Hausa take faɗa ta nufin kenan shi maybe kenan ba tabbas zai ba saboda ɗabi'un Bahaushe to haka yanzu wannan ɗabi'a kai sai ga musulunci ka ci bahinsa ka hana shi ya yarda da kai ka ci amanar ya yi kaza ka yi agasin haka don halinka zai shiga dinin musulunci ka gani ko ya mai da abin kamar izgilanci shi an san ƙarya yake to ka ji ko sau tsabar halinsa shi an san yasa insha Allah an san kai ba zai ba kuma sai maka insha Allah kaza to ba kuma da ake so ba abin da kake da yaqini da to mai tsaman cewa lalle za ka yi ina ga sai ka ce insha Allah za ka kana da kana son kai amma ka barwa in Allah ya yarda za ka yi to ko ba wai da gangan da baka san ba zai ba kuma ka ce insha Allah to na ga zama zolaya da kuma izgilinci wa addini so ya kamata ta ɗabi'un mu zai sa wasu su musulunta sahabbai suna zuwa gari su yi kasuwanci su zauna da mutane tsawon shi watanni sai su tara mutane ce ku zamo kamar mu mana kawai suke ce musu ku zamo kamar mu saboda sun ga kyakkyawan halayensu da ɗabi'unsu cinikinsu mu'amalarsu daga mutane da sun shiga musulunci amma mu yanzu fa to haka wannan shine abin da musulunci baya so ko mutum a kirkiyar musulunci amma zai ma ƙarya kuma da gangan zai ma ƙaryar fa kuma zai rantse maka kan ƙarya ma wacce maka zan zo ni kuma san ba zai zo ba zan baka kuma san ba zai baka ba ba zan yi ba kuma san zai yi kuma zai da sunan musulunci to haka wannan kaskanci ne mazalla abin da koya al'umma shine ɗabi'unsa kyawawa ya sa mutane da yawa suka shiga musulunci saboda kyawun ɗabi'unsa wasu ba san shi ba wani kuma ya san manzan Allah musamman saman akwai daga daga cikin waɗansu manyan ƴan ta'adda a zamanin jahiliya ya yi musulunci ta'addanci da yawa mazalla ce in aka ga wane a kama shi a kawo mun shi mazalla ma da shi wanted rannan ku sai gashi ya taho ta wata hanya da tafi zai zo abin nan umara ta jahiliya abin zaka mai hiram suka kai gaban manzon Allah aka daure shi a jikin filan masallaci aka ma dauri na musifa zara da fito gani ce ah wani da aka ce shine mun kawo shi to ku sassauta daurin man yayi zafi da yawa ku rage mar daurin saboda dinkai na manzon Allah abokin gaban shi ne fa ya ce fa a kama shi fa amar hukuncin kisa ma fa amma ce a sassauta ƙaurin kuma ce ku ai mutum ne mai karamci babban mutum ne ku je a daho abincin nagarta ana kamar yana ci saboda an san bai saba cin tumame ba ko ka gane ai yana cin abubuwa masu daɗi ka je farfesu dabge ka kai masa wani tumame ka bashi ya ce a ka abinci mai kyau ana bashi sai a dafa abinci mai kyau a bashi irin na masu kuɗi ya ce koshi mazala zo tsaya a gabansa ya ce to ya kai wani yau ga ni a gaban ka yaya kenan ya ce ya muhammad ko in ka kashe ni na cancanci ka kashe ni dan na abin kisa in kuma ka rabu da ni ba kashe ni ba to ka rabu da mutumin da ya cigaba da abin da yake saboda izza da ji da kai Allah ya rabu da shi sai za ka yi kwana uku ya ce ba za ka musulunta ba ya ba wani musulunci in ka kashe ni na cancanci kisa dan na laifi muka da yawa in kuma ka rabu da ni na tafiya ta to wannan kuma ka rabu da ɗan ta'adda izza ba mutuwa wacce ta ba tsoronta sai me ko ba yake a nauku to shikenan ku kunce shi ina duke saka saka ta duk ku bashi kayan sa yallafe ka tafiyarka ya kama hanya yana alfariya ta maka suka ce na faɗan ma abin da ya ga dama shine kaza kaza ta kula gure shi ya ga ya fita abu da lafiya kalabawan da ya bi shi ya kama hanya ga shiru ba kowa kawai sai juyo ya tona abin kunya da yayi yawa amma karamci ni kuma ne tsiya saboda balarabe ne ya san karamci duk da haka ya san mutunci ba irin mu bane kai mutum alheri amma ya hada baki a cikin mutuncinka sai dawo zala ga yi tsiya akai kuma me lafiya kai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah saboda ga karamcin manzon Allah sallallahu alaihi to daga yau makka na daina kai mata abinci dama shi ne babban supplier na makka da kai masa abinci ce daga yau tunda suna gaba da kai sun ibin addininka abinci ya daina shiga garin makka zai ce a a ai ɗan uwan mu dan ba su musulunta ba kuma a kai su da yunwa a ci gaba da kai musu abincin su la ikraha fi din haga kyawun ɗabi'u na manzon Allah to shine ake karanta mutane dan kai ma ka koyi irin afuwar ka koyi sassauta mutane amma kai abin da zai baka haushi shine wanda ma yake son ka din yake kaunar ka kuma rike cin mutuncin sa kisa muke samun na kasafa a rayuwa fa wanda yake kaunar ka yake son ka kuma shi zaka walakantar wannan fa wanda yake gaba da kai aka ce ka masa afuwa kamar karamci kai kuma ka zo ka masoyin ka kake walakantarwa kake cin amanarsa to ya zaka nasara to sunna ce afuwa da yafiya sai ka kai ma Allah ɗaukaka ka ya maka daraja a duniya da kuma lahira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi